الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الآخر الآخر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وانقلابه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والتأتي بنعمة تأتي لنا بالبصر
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وقال نون النبي نون يتئركبوا فهو فيها تكنجر جنان بسم الله مجراها تفيها تدسنا الله ني ومرساها لتساها وتا تفيها الله وتدسنا الله ني بفتين ميمين سين مجراها ومرساها wadanna koko mujraha wa mursaha wurin tsayawata da wurin wurin tahiyyata da wurin tsayawata duka da sunan Allah ne to duka dai masdara ne masdarai ne ai jariyuha tafiyata wa rusuha da tsayawata aw mantaha sayruha koko matakar tahiyyata to inna rabbi ubangiji na la gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai haythu lam yuhlikuna dan bai halaka mu ba وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري تجري وانا تنا تفيا بهم دسو في موج أسكن ونقنفة كالجبال كي كاشي دوا سنة تلجبال في الارتفاع وجنتقاوة wani izami da girma wana da nuhun ibn sai annabi nuhu ya kira ɗansa kana'ana shi ne kana'ana wa kana fi ma'azin yana can nesa an safina daga jirgin ruwan nan sai ce ya bune ya kai ɗan kalabin ɗana irka zo ka hau ma'ana tare da mu wala ta kun kaka kasance ma alkafiri ne tare da kafirai bai san cewa kafirta ba قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آثم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سيان كنعان يتي سآوي بابا قاليني لن تارو إلى جبل زوا ولدوسي يعصمني جزيكي عيني wannan lafulufin da za su hau ban yadda da shi ba da kuma sannan zirar take ba babu dutsen da ruwan nan ya bari bai haɗe shi ba komai tsawon su da tsawon dutsen duniya to ruwan nan ya sa kan shi mina da ma'i ba ka ba mai ba mai tsaro ba tsaruwa yau daga ruwa kana sai ce la asima da la sai ce yamnauni da zai kare ni ya kiyaye ni minal ma'i daga ruwa kana annabi wace ina la asima da yau a yau ba wani mai tsarewa nan amin layi daga azaba Allah illa man rahima sai ba illa man rahima Allah sai ba wanda Allah ya kai wannan fa wal ma'sum sun ya bun kiyayewa ne kala ta'ala sai ubangiji ya ce wa hala bainahum al mawdu ana nan fa sai rakumin ruwa wato kumfa ya zo ya tare tsakanin su tsakanin min al mukurrakin sai kan'ana da cikin da tsatsu wa qila ya arabu la'i ماءك ويا سماء واقلعي وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين an riga an gama wato ruwa na saka ya hito na sama ya zubo ko ina sama ruwa ya haɗe to na cikin jirgin na a duniya su kaɗai ne Allah su kaɗai ne halitta Allah ta mutane da dabbobi amma duka abin da ke saura a duniya an gama ruwa ya kama ya kai haɗa duniya wata shida ba ba ƙasa a kare wakila aka ce ya ardu ya ke ƙasa tun da kin gama aiki da muka sa ku ibla ima a ki kame wato ki haɗa ruwanki allazina ba aminki wanda ya fito daga ya fulfulo daga gare ki fasari ba to ta shanye shi nuna ma na zana banda wanda ya sauka mana samaye daga sama to fasari shi wanda ya sauko daga sama shine ya zama alharan koramu da ake gani wani harin da manyan gulafe duka ruwan saman nan ne da ya sauko a lokacin tufa wa ya sama ya ke sama aka da ike mu sai kuma ki kame anil madar gabarin yin ruwa fa amsa ka sai ta kane wa gidal ma wa aka kafar da ruwa wa kudiyal amru an gama lamarin ai a tamma amru halaki qaumi nuhin lamarin halaka mutanen annabi nuhu kafirai to lamarin su tamma ya cika wasta wasai ta daidaitu ai waka fashin safinatu jirgin nan ta tsaya alal judi akan wani dutse da ake ce ma judi to jabalin wani dutse ne fil jazirati a can jaziratul arab bi qurbil musali yana kusa da mausul wanda yanzu suke ce mausul kasar iraki ce wakila aka ce bu'udan nisa ai halakan ya halaka lil qaumi ga mutane azzalimi na kafirai ونادى نوح ربه فقال رب إنجني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح نوح يا منتا sai kira raba ubangiji ba gane ba ubangiji ya ce wala ta hadi ni tunda zina zalamu ba to ka wuce in halaka kowa to in bana yi kaka ce min gawa ne to no ya manta da ya jazo da haka to kuma bai san cewa kafiri ne ba wana da nuhu sai nuhu ya kira rabba ubangijin sa fakala sai sai rabbi ya ubangiji na inna bini dana dana Allah kana'ana kana'ana mina ahli iyali yana cikin iyali na wa qad wa'atani ka kuma yi mana alkawali bi najatihim da tsirarsu to wa inna wa'adala wa'adaka alhaqa na ko san wa inna wa'adaka na ko san alkawalinka alhaqa ko alhaqu matabbaci ne allazi la kulfa fi na san ba saba cikin alƙawarinka wa anta ahkamul hakimina kuma na san kai ne mafi hukunci masu adalci kai ka fi kowa kai ka fi sani yadda ake adalci Allah a hukunci qala ta'ala jaduna qala ya nuhu innahu laysa min ahlik إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال تعالى سوبنجي يا نوح نوح إنه شأن da yake laysa min ahlika ko ka ce danka ne to laysa min ahlika baya cikin iyalinka annaji na masu tsira au ko ko min ahli dinika baya cikin addini ka ba tare kai da ke ba tare da kai yake a cikin addini ba to da haka tunda ko ba ya tare kai ga addini kuma na yi nufin halaka duk wanda ya rabu da kai rabu da addini ka zan halaka su to maganar danka ka kyale kawai innahu ay su'aluka tambayaka iya ya ci gare ta tambayaka ni bina zati da tsirarsa amalin wannan aiki ne da rusalin wanda bai dace ba wai yayi ba ai fa innahu kafirun dan shi kana hanu kafiri ne wala najata ba kuma tsira lil kafirin kafirai wa fi qira'ata wata qira'a bi kasabi mimi amila wato innahu amila ghayra salihin wa nasbi ghayra da kuma yi magairu ta wasa wa nasba ma'ana fa tamiri da mirin nan libnihi na dan shi wato annabi nuhu ne cewa innahu amila ghayra salihin kana'an yayi aiki ba mai kyau ba za ka ta sa muka halaka shi fala tasalanni karka sake tambaya na ma laysa da kabi ilmi abinda baka sani ba mene in jayi binika na tsira tanka inni ni a yi duka ina ma wa'azi an ta kuna minar jahili kar ka kasance cikin jahilai bisu alika da tambayaka malam ta alam abinda baka san hakikarsa ba قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين kala sai Nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na in ya udu bika yana neman ka tsari min an as'alaka daga in sake tambaya kama laysa li bihi ilma abin da ba sani gare ni da shi wa illa to na san nayi laifi Allah dan lalle ka ce ka in tambaye ka kuma na tambaye ka kuma bari wa illa ta gafi in baka gafarta mana ba ma farada mene abin da ya riga ya gare ni wata rahamni ka ji kaina akwai ni ma zan kasance min al-khasirin cikin tafafi قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قيل ذاك يا نوح يا كنوح اهبط السوكة أي أنزل سوكة من السفينة لجدير جنروا bi salamin da aminci ai bi salamatin da kubuta da kubuta aw bi tahiyatin ko ko barka da zuwa barka da zuwa sanu da zuwa wato gaisuwa kenan minna da gare mu wa barakatun da alkhairai alaikan sabbata a gare ka wa ala umanin kuma ya sabba alkhairan nan sabbata akan al'ummomi mimman ma aka na waɗanda ke tare ke fi safina ta cikin jirgin ruwa markar sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa ainihin auladin na 'ya'yansu wa zurriyatin da zurriyarsu wa humul mu'minuna sune mu'minai amma wa umamu waɗansu al'umman kuwa tarrabi in an yi rafa kenan mimman ma aka na wanda ke tare da kai sanu mati'uhum za mu biyar da su daɗi ta duniya a duniya sun maye masu rummina azaban aliyu kan da ƙarshe azaba mai raɗaɗi ya shafe su bil akhirati al akhira wa humul kufaru sune kafirai tilka min anba'il ghaibi nuhiyaha ilayya ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر Indal aqibata lil muttaqin dalika ai hadhihi al ayati wadannan ayoyi al mutazanninatu mai kunce da kissata nuhi labara annabi nuhu min amba'il gaibi suna hada da cikin labarin gaibi ai ma ga akabari labarin ma ga ba anka abinda ya faku gare ka baka san su ba to yau gashi nuhiha muna bada wahayinta nuhiha muna bada wahayinta ilaika zuwa gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma kunta ta'lamuha anta ai kai dai ka san baka san su baka san wannan laburburan ba ko wala ka muka wala mutananka min qabla hada ka sun zuwa qur'ani to mun baka labari ne dan ka ji abin da irin gwagwarmaya da nuhu yayi kai hakuri kai ma ba sabri ya hakuri Allah tabligi akan ki da manzanci wa za ka ruka da cutar mutananka kama sabara nuhin kama nuhun kama yadda nuhu ya hakuri innal aqibata karshe mai kyau lil muttaqina na masu tsoron Allah وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وأرسلنا إلى عاد ثم كما متانا نوح to sannan sai muka yi ba da sako zuwa ga adawa muka tura a kawun dan uwansu na kabila ce wato dan uwa ne na kabila ba gidansu guda ba a ɗan wane ne na kabila to sai muka tura masa hudan annabi hudu shi ma da ya zo cewa ya mai ce masa yi kala sai ya ce ya kauna ya ku mutane na o budullah ku kada ka ubangiji malakum min ilahin ba ku da wani ubangiji gairu ba Allah da nake faɗa muku ba in antum ba ku zamo ba fi ba da cikin cikin bautar ku ga al'ausana gumaka illa musu ruwan fatir fatir ƙarya kawai kuke yi kazibuna masu yin karya ne anan lahi ga Allah na cewa ya ce ku bauta masa.
Ya ƙaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala allazi fatarani afala ta'qilu Ya ƙaumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajran ni wa ban neme ku kuɗi ba na biya akan wannan sako da na zo da shi na kaɗaita Allah wato an san ɗan adam yadda Allah ya halitta kuɗi a zuciyar shi yanzu da wa'azin nan da kuɗi ake biya mutum da za ka zo sun shigo da ce aka gone yanzu da yanki tiket ai hankali na za a samu to shi ne to saboda sai da ce to ku kwanta da hankali ku wannan ba wai na zo in maka aiki in yi aiki ne don ku biya ni ba na gata tana ga Allah afala ta ke nuna to ila jiriya lada na bai zama ba illa alallazi fadala ni sai ga wanda ya hadice ni afala ta ke nuna to ba ku hankalta ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نعم يا قومي سيتي يا قوم تانينا لا أسألكم عليه ويا قومي استغفروا ويا قومي يا قوم يا قوم تانينا استغفروا ربكم كبد غفر ubangijinku من الشرك daga shirka da kuke yi thumma tubu sannan ku komo ilayhi zuwa ga Allah da sa'ati da biyayya in kun yi haka yursilis sama zai sako ruwan sama a gare ku wa kanu to sun kasance kadmu ne ugu an hana su ruwan sama ba ba ruwa to zai saukar da ruwa alaikum gare ku midiraran mai zuba da yawa ai kasirar sururi ga mai yawan zuba waye zurkun sannan ya kai maku ƙarin kuwatan ƙarfi ila kowace ku tare da ƙarhin da ya halice ku da ita ya ƙara maku bilmali ga ƙarhin jiki ga ƙarhin dukiya walwalade ga kuma ya'ya wala ta tawallau kar ku bijire mujrimi na kuna kayan kuna masu mutu kuna masu yin shirka قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا سكت يا هود يا هود ما جئتنا ببينة ما وانا hujja da ka zo mana da shi ala kaulik za ban san ka bana tsunami ya da kai kuma ka sani wa ma na bi tariki alihatina mu ba masu barin allolin mu bane an kaulika wai dan wannan sufarar da ka zo kana yi ai na kaulika dan wadinka wa ma na nu laka bi mu'minin karshe ma dai ba mu yarda da kai ba إن نقول إلا أتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنفرون na'am sai suka ce in ai ma ta kulu ba abin da kake faɗa ma na kulu ba ma abin da zamu ci masu ta ne cikin lamarinka illa ka baka babu alihatina allon sashin allolinmu da kake zaki ina ganin wani ya kasa hakuri ya taɓa ka bi soyin da wani mummuna ba ka ba laka ce sai ya bata ma hankali littafi ka dan zagin ka iya allolinmu ba an ta tahabi ga yana ai kana ta hutu barara faɗi wannan faɗi wannan faɗi wannan ai mun san da dalili da baka baka zagin allolinmu da haka bai faru gare ka ba kala sai ya ce in ni ku ji ni dai ku shirilla ina shaida ma Allah ina shaida ma Allah alayya akan halin da nake ciki washhadu kuma ku shaida an yi cewa ni bari un ku kutacce ne min ma tushriku na wani abin da kuke hada Allah da shi da kuke hada Allah bihi da bautarsa min dunihi na wannan Allah don haka kashi duni duk yadda kuka za ku iya kulla mani duk wata dabara da makirci da kuka sani ku je ku kulla ta ai ihtalu ku shirya dubaru ku shirya dabara fi halaki cikin halakata jami'an baki ɗayan ku ba rage kowa ba an tumku wa ausalukum da gumakan naku sun malatin zuruni sun kun yi ka ku tsaya saurare na ba ni jin tsoron ku
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة رحمة الله وآخذ بناسيتها إن ردي على صراط مستقيم إني توكلت على الله إني لا توكل على الله أين أمن تدر ربي أبنجزنا ورثكم أبنجزنكم dan ku sani ma min dabbatin babu wata dabba da ke tafiya alal ardi akan kasa illa huwa akid na san sai ubangiji mai riko ne dinasi ya da mafarkwadar kansa ai malika ha mamallakinta ne wa ƙahira ha mai linjayata don haka fala nasa ba wani amfani wala tarara da wani ko wani cuta da zai in amfani ne ba zai same ni ba in cuta ne ba zai same ni ba in la bi izini sai da ta ubangiji sai da nufin ubangiji to kwasan na ce ta an kebance na siya wato makwarkwadan kai da zikir da ambato da an na dan man ukai ba dinasiyati duk wanda aka kama makwarkwadan kan gashi makwarkwadan kan an ga an gama da shi ya kuna zai kasance diga ya fi tsalle cikin matuƙar biyuwa inda rabe ubangiji na alasiratin mustaƙin mai shiryawa ne akan hanya madaidaici ai tsarikin haƙi hanyar gaskiya wal adali da adalci فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ bayan tawallau to ga Allah da ya saka malami da alkhairi to da bai yi bayanin haka ba kayan ka zo bayan tawallau in suka bijire dan ai tawalla tawallau ko to sai ya ce fihi fihi hazku idatta aini a cikin wannan kalma akwai shaƙe ɗayan tatoci guda biyu ma'ana ta guda biyu a tunanci fa in ta tawallo kagan kun bijire ke amma ma bayani ba ai fa ba za a gane tawallo na sun bijire ba tawallo ta tawallo kun bijire ba haka fasar qur'ani da ka hadari ne babba fa'in ta wallau ai fa'in ta ta wallau in sun kuka bijire to bakar ablagatukum na isan maku da ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku wa yastakhlifu rajiqa wa qauman na kuma san ubangiji in kun bijire maki zai iya mai waɗansu ya canja ku ya kawo waɗansu gaira ku wanda ba irin ko masu mugun hali wala ta duruna wucin dan ba ku iya cuta Allah ta wani abu zai tira ki kuma wannan dan wannan suka da kuke yi inna rabbi ubangiji na hafizun mai kiyayewa ne ala kulli shay'in bisa kowane abu ولما جاء أمرنا نسينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء امرنا yayin da azaban mu yazo masu najjayna hudan sai muka tsayar da hudu walladina amanu da wanda suka yi imani ma huta da shi bi rahmatin ayo da rahama ai hidayati ita ce shiriya min nati da gare mu wanajjayna muka tsayar da su min azabin daga wani azaba galizin mai kauci ai shadida azaba mai tsanani وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك كاغا ودانتان عاد آداوا كينا إشارة النون إلى آثار إلى آثار إلى آثارهم zuwa ga guradin su to ko ko da muke baku labari ku mutanen Makka to fasihu ku yi tafiya fil ardi cikin ƙasa wanduru ku je ku duba ilaiha zuwa ga mazaunin adawa to sun ma wata hawalan sannan sai sifanta halayen adawa ba kalin ce kun san dalilin da ne masa haka jihadu kusu suka yi da ayata rabbihim da ayoyin ubangijin su wa sauru sulahu suka saba mu manzanninsa to jami'a an yi jam'i ne da anna man asa rasulan dan wanda duk ya saba ma manzo guda daya a sa jami'ar rusuli ya saba ma dukkan manzanni saboda me littirakin dan haɗuwar su fi asali cikin asalin ma da'u biyi abinda suka zo da shi me suka zo da shi wawa tawidu shi ne kaɗai ta Allah wata ba'u suka bi ai asafa na su talakawa suka bi amra kulli jabbarin umarnin kowane mai girman kai anidin mai tsaurin kai mu'anidin mai jayayya lil haƙi da gaskiya maro a sayi mu shine shugabannin su wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'udan li'adin qawmihum wa utbi'u sai aka biyan masa da la'anatan la'ana minan nasu daga mutane fi hadihi dunya a cikin wannan duniya kowa ya ji abin da ada zai sai ta Allah to sai ne ma'adawa wa yawmal qiyamati haka nan kuma za a biyan masa da la'anatin la'anatan la'ana ranar kiyama ala ru'usil khalaiq gaban halittu baki da ala faɗi kika ji inna ada kai adawa kafaru da rabbu sun yi jayya da ubangijinsu ala faɗi kika ji bu'udan nisa min rahmatillah daga rahmar Allah ya tabbata da adin ga adawa kaunin hudun mutanen annabi hudu.
Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه inna rabbi qaribun mujib mun gama da adawa to za mu komo ga kana adawa su ne samudawa wa arsalna mun aika afahum samud ila samuda zuwa ga samudawa mun aika afahum dan uwan su ne kabila shi ma dan uwa ne na kabila to mun aika salihan shi ne annabi salihu kala sai yace kamar da dan uwan shi ya faɗa wanda ya gabata wato hudu yace ya kauni ya ku mutane na ubudullah ku kadaita Allah min ilahin wani ubangiji ba malakum ba ku da shi gairu in ba Allah ba huwa an sa ku shi wai kirkire ku ai ibtada kalkikum ibtada ya fara kalkakum halittarsa halittarku ba tare da ganin wani yayi ba ya kwaikwaye shi ya halicce ku min al'ard daga ƙasa da kalki abikum saboda halittar baban ku Adamu Adamu min hada kasashe sa aka san halicce su daga wasa amarakun kuma ya raya ku iya a cikin ƙasar nan ai da alakum ya sanya ku umaran masu raya ƙasa tasku nuna kuna zaune da ha a ƙasa fasaga da rubutu ku nemi gafara ubangiji ne shirki daga shirka da kuke yi sun mafi sunan ku komo ilaihi zuwa ga Allah da sa'ati da biyayya inna rabbi ubangiji na da kuke ganin shi qaribun kusa yake min kalbi na halittarsa da ilmi da ilmin sa da zatin sa mujibun ko mai karbawa ne liman sa Allah ga duk wanda ya roke shi wa ta'ala قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا سكت يا صالح يا صالح كش أشاء أشاء كابات المريض kar kun tafi na marzuwan da kai muke kaunar ka zama shugaba to yau ka kuma kauna wani wata kasar gaza ba mu ji daɗin haka ba ai na ruju mun kauna an ta kuna sayyidan ka zama kai ne babba a kasar tamu kabla haza kafin ka zo da wannan abun ai Allah zai sadara ne ka wanda ya hito da gare ka atan hana yanzu duk da muka gwaba gwaba din nan ka hana mu annan abu da mulka bauta ma ya abu da abawu na abin da iyayenmu ke bauta ma Allah guda ayi mana ko dai ni ne na kato na da ni ne shi kato dana ya'ya na kaci mata ta kaci yau da Allah guda zai ishe mu to kana kana duk wannan aro da kadan ka duba mu ki shinke shi a to Allah guda zai tsaya mana wannan magana ta ka ba ta tuna ba ba ba abu saurare ki ka hana mu an abu da mu bauta mu ma ya budu aba na abin da iyayenmu ke bauta min al ausain na gumata wa inna na kai salu da bi shake mu ka muna cikin kokanto ne mata da una Allah guda mu tsaya ga Allah guda wa abin da kake kira mu zuwa gare lai zuwa gare su muna ta wuri wai a ce Allah guda shi no wai zai wadace mu gaskiya muna kokanto shi ko kokanto muridin mai jawo wani kokanto ai mu kyawun mai aukawa sirrai cikin wani kokanto قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير قال يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم كبان الأباري in kuntu ala bayyinatin in ya bayyana gare ku cewa ni akan bayani nake min rabbi daga ubangiji na wa ata min rahmatu kuma ko ya tabbata gare ku lalle al ubangiji na shine ya bani annabta to fa man yansurni wa zai kiyaye wa zai kare ni ya kiyaye ni min Allah daga azaba Allah ina asaitu ina saba ma ubangiji ga abin da umarce ni da shi fama ta zai duna ni ba abin da kuke kara mani bi amrikum saboda da lamarinku ni gare ne da zalika da haka gaira tasiri in ba fatanwa ba
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
To, sai dama sun tambaye shi, da tahiya ta kai tahiya ta kai to ba mu hujja menene ba za ka ba mu wanda zai kwantar da mu hankalin mu ya kara mana karfin tabbatar cewa kai ba makareci ba ne yace me kuke so muku sai suka duba wani katon dutse da ke gefe suka ce so muke yanzu yanzu ne na kuda idan ya nakuda ya haifi taguwa ita kuma taguwa ta zo da ciki ita ma ta zo da ciki ta haifa ɗanta haka muke so ta mana musa ya mana musa Allah ya aiko ka Allah koyi masa abin da suka yi dai to shi ne ya ce bayan an yi abin da suka nema ya nema ne ya kamata su yi imani ko to sai suka ki sai ce to tun da kunne na abin da na zo da kuka ne kunne na abin da in zo da abin da kuka nema na kuma zo da shi to ina shaida muku ba ya kawo ya ku mutane na haziki na katullah to wannan wata guwa ce ta Allah wata ke ayatan alhali aya ta zo tana mai zama aya lakum gare ku to fadar ruwa abin da ke kiran ku da shi in ni kun ki zan magana ta to kar ku yadda ku tuki taguwan nan fadar ruwa ku kyale ku ta kun tafi fi ardullahi cikin kasar Allah wala ta masuwa da ku kada ku yadda ku tafi da wani mummuna ai akarin sokewa fa ya ku rabu kuna soke ta kuwa azaba zai azabun azaba karibin ba da dadewa ba ba ya ku rabu zai kama ku
fa aqaruha fa qala tabad na sani dir
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
to ga kan gara ga kan garewa sai ba su cikin bauta ubangiji ga kan gare ma annabin Allah ya kira zuwa ga Allah sinki ga kan garewa ya hana su su taba wannan taguwa da da mummuna to duka suka kan gare ma Allah ba ka ruwa suka soke taguwa a kara ha kuddaru kuddaru shine ya soke ta da amri amma da hadin bakin su ba wa kawai ya bugi gaba ya je ya soke sai da suka yi ta to wa za mu ba wannan aiki wa zai da ai dan gidan wani wato dan iskan kowa dan iskan gari wanda ya kowa lalacewa tsagera to sai aka ba shi faƙala salihu sai annabi salihu ya ce ta mattaku ku ji daɗi ai isu ku rayu fi darikum a gidajenku talata ta ayyami kwana uku na ɗiban muku sun mutum da kuna sanin duk za a gama da kuma ina gaya muku zalika abin nan da na faɗi muku wani alƙawari ne gairu makaru ba na ƙarya ba mai gairu makaru ba abin ƙaryata ba ne fi cikin sa فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا يا عند الأمر ما يزو به لكن دحل كاسو نجينا سمك تيرة صالحا النبي صالح والذين آمنوا لأن تلك إيمان ما هو تاريسي وهم أربعة آلاف سياسة سام يا سام تندبو تو أنا تندبو تك تك نوي سام تماني ماذا أربعين ماذا أربعين شكرا تدي كذا ده أنا كذا ده أنا أما مثل تماني كذا يا سام تو في سالو كذا يا سام هاي تو تو هاي يا سام برحمة منا سبب سيوا مو ونجينا ومكثيرة من الخزي لقولا كانت يوم إذن وانا رانا بكسر الميم إعرابا أني الإراد وفتح إنكو أني فتح بناء واتل إضافة واتل لإضافة واتل بناء الإنسان إضافة إلى مبني زواج وأبن لك مبني وهو الأساس الشيخي سوى من خزي يوم إذن با يوم إذن با mu daga wulaƙannin su sai muka min hizil wato sai muka rana min hizil daga wulaƙancin nan yawma izin a wannan rana in kuka ce min hizil yawma izin daga wulaƙancin wannan rana inna rabbaka ubangijinka huwa al-qawi shine karfi ne al-aziz mabwayi ay al-galim mai rinjaya وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة سيسعى ويكام وطن دسكي ظالم سيسعى ظالم سيكون سلين كاترتي فأصبحوا سكواي غري جاثمين دركوشي في دارهم أجدادهم سيسعى فاطا مسعى كون لنا يموت إنديك barikin suna masu durkusawa alar rukkaji da goyayu mayyiti na dukansu matattu كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كان أي كأنهم سيكا su لم يغنوا بسبب ما فيها أكتن كفرسوا أي في دارين cikin gidajensu ألا نعم إن ثمودا ثمودا dai kafaru rabbahu sun kafirce ma ubangijinsu ala fataki gaji bauda nisa ya tabbata lissamu daga ga samudawa bisarfi kana cewa lissamudin lissamudin wa tarki lissamuda in ka ce wa tarki in an ce bisarfi lissamudin in ba sarfi ko lissamuda alama na alhayi wato kabila ce wal kabila ce wal kabila ce dai kabila ce ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حميد من قال من قال هذا سموداوا ومنكم واتوا وجان النبي إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم النبي إبراهيم من ظلمه سنزو مسا بالبشرى بشارة لإسحاق التوازي سامتا إسحاق wa yaquba kuma zai samu dika yaqubu ba da bayan ishaqa za su yawancin rai har su ga yaqub kalu sai bayan aiken nan suka ce ma annabi babu salaman zama aminci mazar mazari mazari ne kala shi ma sai ya ce masa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku fama da bisa yana gama gaisawa da su bai zauna ba an ja da ijilin hanizu dama shi ya tashi da girmama baki kullun dole ne ga annabi ibrahim a shirya abinci a kan yanko da yake mawadaci ne a yanka dabba a aje jiran ko ta kwana komin dare ba ko ya zo ya sauka gidan shi akwai abinci yana gidan shi in ma an waye gari bai ji salamu alaikum ba to zai duk hanyoyin da ke shigo a gari zai je ga akwai mai shigo a gari duk wanda ya shigo sai an sai ya karkato shi zuwa gidan shi haka zai sai ya tsara baki a dai cinye wannan liyafa da shirya ta wannan rana
Falamma Shine bai zauna ba sai ga shi an ja a yazo masa bi ijilin da dan maraki hanidin ga tashe.
فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم da ya kawo musu abinci kuma gashi nama kai san nama ga mutum dai lahiya kake ko ka tsallake wani abu nama ba za ka tsallake shi ba kuma ga tashe yaga da yaga hannuwansu ba ta kaiwa ga abincin nan da yaga sun motsa ko sun sun yango wani abu sun cira na kiran sai musu su anya ko waɗannan ko yau ban ɗebo ma kaina ba ne ma'ana an karam sai musu su wawo jasa ne na hunfi mata madu da haka sai boye tsoron su kalu da sai gana ya ji tsoro sai ka ce lata aka ji tsoro inna ursulna ai mu ba mutane ne ba yan aikin Allah ne an aike mu ne ila kauli lodin zuwa ga mutanen lodu lina hulika mu da mu halaka wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat wa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub wa imra'atu matarsa ko ai imra'atu ibrahim mata annabi ibrahim saratu ita ce sara ita ce mahaifiya annabi ishaq kenan ka'imatin tana tsaye ta kadumun tana ma baki na hidima fa bahika sai ta kalkace da dariya isir shahadan dan albishiri da ta bi da halakin za a kaje a halaka mutanen lokaci dama sun isi sun isi kowa ganin ta yi farin ciki za a halaka makiyan Allah fa bashara ha ita kuma sai muka yi mata sukuiti sai muka yi mata albishiri da isa haka za ta haifa da isa haka wa min wara isa haka bayan ma isa hakan shi Allah zai ja kwanukanta ishaƙan ya aure ya haifi yaƙubu wani da waladu shi ne waladahu shi ne ɗan ishaƙa ɗin yaƙubu da isu za ta rayu ina an tara har sai ta ga rayuwar shi a rasu ta ga haihuwar yaƙubu
قالت يا ويلتي عالج وأنا عجوز وهذا فألي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت ستتي يا ويلتا ba ta ya kai suna ne ba ni yan nan mamaki kenan ka ta mutum ah ni yan nan to kalmatin kalma ce ku kalu da ake faɗi inda amrin azimin wajen faruwar babban lamari to wala alif da aka ce ya wailata wa budilatun musa ya ce min yayi ne ta idan ba an yanka zuwa ya wailati ba to shine sai aka mai da shi alif ya tun nan mai wasali sama ita ce matsayin alif ya wailata a alif yanzu ni nan zan haihu wa ana ni kaina a dutsen ina tsohuwa a ce wai zan haihu ni ta zan wata tsona sanatar shekara wa ɗari ba ɗaya gare ni ban haihu ba sai a yau zan haihu wa hada ba ali kuma wannan mijin nawa shekhan ya zama tsoho da wani atin wai awo yana da shekara 100 awo wai shiruna ko ma 100 da sadaka koko ko ma 120 a ce ya shekara 99 da dan shekara 120 wai za a haifa a tsakanin su ai abu mamaki inna hada kai ba wai yana mutu bane wannan da sai lamari ne ajibun mai ban mamaki an yi wulada a haifi ɗa an yi wula da waladun a haifi ɗa da haramai ne gargagaggen ma'aurata guda biyu.
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد kalu sai mala'ikun nan suka ce a ta'ajabi da za su yi mamaki ne min amrin layi daga labanin ubangiji ai kudratihi ikon sa wa rahmatullahi ai rahaman ubangiji wa barakatu da alkhairansa sun tabbata ga alaikum gare ku ya ahlal bait ya iyalan gidan annabi ibrahim innahu shi ubangiji hamidun abun yabo ne majidun mai girma ne فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لعليم نواه منيب فلما ذهب- ذهب عن ابراهيم الرؤيا عند النبي ابراهيم ينس ya gane dai mutanen nan ma bakin nan nasu ba mutane bane ba miyagu bane kaga kwanci hankali yaro to sannan kuma ga albishir na bada da kaga kare hankali ya kara kwanta to yayin da tsoro ya tafi daga na ya tanyar da ya gushe daga annabi Ibrahim wajen atuhul busra al busara ta kuma shi walad samun ta a kaza sai ya hadu ya jadilu yana mai da zance ai ya jadilu rusulana yana mai da zance da yan aikenmu fi sha'ani qaumi lut cikin mutanen sha'anin mutanen lut inna ibrahim ibrahimu la halimu mai hada fushi ai kasirul anati mai yawan jin abu sannan ne bai da gaugawa Allahu mai yawan kuma ne ga Allah munibun mai yawan kuma ne ga Allah fa qala lahu to ga jayayya da yayi da su kenan ba wai jayayya ce ta gaddama ba a mai da rance kamar yadda na faɗa a dubu kuna qaryatan fiha salatu mi'atin mu salatu mi'atin mu'minin da kuka ce za ku je ku karyata za ku je ku halaka mutanen lutu shin a ce in Allah in Allah ya aike ku ku halaka alƙarya kuna halaka ta ne baki ɗaya ko da akwai muni na ɗari uku cikin ta kalula suka ce a ina ai sai mun fitar da su kala sai ce afatihu da kuna ƙaryatan fiha mi'ata muminin to za ku iya halaka garin da yake akwai mumini ɗari biyu a cikinsa kalula suka ce a'a kala sai ce afato da kuna ƙaryatan za ku iya halaka ga alƙaryar da yake fiha arba'una mumina akwai mumine arba'in kadula suka ce a'a kala sai ce afato da kuna ƙaryatan fiha arba'ata ashara mumina to alƙaryar da muminai goma sha hudu ke cikin ta za ku iya halaka ta baki ɗaya kadula suka ce a'a kala sai ce to afara ku ku ba da labari in kana fiha muminin wahidu in akwai mumini guda a cikin ta za ku halaka su kalula sai ce suka ce a to dai sun gangaro an wato inda yake so kalu sai ce to inna fi haluda akwai dan dan akwai dan dan dan uwana lu mu'mini ne kalu suka ce na nu alamu mun fi ka san mu ne mafi sani da man fi hada wanda ke cikin ta mun fi ka sani wanda ke cikin ta cikin ta ila har ya zuwa karshen mai da maganar nu Ibrahim da mala'iku bala ma tsala mujadala tawon yayin da ya tsawaita mai da zance da su kalu sai suka ce mashi يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود kalu suka ce ya ibrahim ya kai ibrahim a da an haza ka ga kama ta wannan magana kawai ta wannan layi aje wannan magana mu koma wani magana ai a da suka jira an hadal jidali ga wannan mai da zance da kake da mu innahu sha'anin yadda yake qad jaa amru rabbika umarnin ubangijinka ya riga ya zo bi halakin da halaka mutane su wa innahum su atihim azabun wani azaba gairu mardudun wanda ba abun maiwa ba atihim mai zuwa mai zo masu ne ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عسير an fita garin annabi ibrahim an je wajen lutu kenan wala ma da atu rusuluna ludan yayin da yan aike mu suka zo ma lutu fi ajin sirran shebak ai hazana ya bakin ciki ta sababin dalilin zuwan su. ba wai bai kin baki yana kin baki ne ba a'a mutanen garin su mutanen banza ne wanda suke amfani da maza su kuma makin nan maza ne sun kuma zo da sifar samari laraba masu kyau ga fari ga ga ga fari mai jadadadada mai doro doro ga kuma gashi baki wul kama an yi shampo kaga mai luwadi da ya sami irin wannan mai ga mai mai mai kace Mm. to shine hankalin sai tashi wa za ka bin zar'an zuciya sai kunci la'annam dan su hisanul wuju- wujuhi masu kyan huska ne sun zo fi surati abiyatin cikin su- sufan wato baki fahafa alayhim sai zai kauma sai zai tsoron mutanensa alayhim akan waɗannan mutunci wannan baki waka ne ce ha za yau mun asiri yau ko wannan yau ruwa yi gari mara kyau wannan rana ce mai tsanani wannan ai bala'i ne ya zo mana dama da ya gaba ko to hankalin suna tare saboda waɗansu mutanen banza ba ko wani zuwa dama suna da wasi matar shi kenan yanzu ita ke faɗa masu akwai akwai bako to sun yi ajanjan ajanda da ita idan da daddare ne suka ga wuta hasken wuta na tashi wajen gidan lotu to akwai bayani inda rana ne ai kaga ba ganin hasken wuta ko to da sun ga hayaki na tashi to akwai bayani to alamar take nuna haske to da an yi ba ko ita kuwa sai ta mata shirya ana nan ku sai ga surutu dudu sun mako to shine da sauka wannan baki su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau wannan rana ba ta da kyau
وجاءه قومه يهرقون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قوم أنا ننكو يقول متانا تقولوا lamma alimu bihim yayin da suke sanin zuwan bakin nan yuhra'una suna sauri ilai zuwa gidan dutse wa min qablu dama gabanin nan ai qabla maji'ihim kafin zuwan bakin nan kanu mutanen su sun kaza sai amaluna sayyi'at suna aikata miyagun ayyuka wa hiya ityanur rajuli wa hiya ityanur rijali shine zoma mazaje fil adbari adburorin su to ka ji fa wannan bala'i kamar yadda nake faɗa kullum kaji Allah na faɗin miyagun al'ummai yana faɗin azaba da ya masu to ana ka ba mu tsoro ne dan yanzu sai ka ga mutum musulmi wai ma alhaji in ji cewa shi alhaji kuma ya rike samari yana alwaji da su wai saboda canfi kuɗi ake yi to umman da kazanta wurin da kashi ke fitowa eh wurin da kashi kamar mutum da ya je matsayi wanda ya cika rika tura zakarin ta a cikin shi akwai ka ranar da kai wannan to kuma cutar da za ta same ba Allah kaɗai san irin ta mazinaci ma ya yi zina ta hanyar da aka ba da dama a sadu da mace ta hanyar halal ya yi ta hanyar da safon ubangiji cuta ta kama ce balanta na wancan kai ka san misali a ce yoyon tsari ya kama ka ya ga ce yoyon kaki ya kama ka dan yin tsari ne da wuya a jiwarin su zargin zanen su amma tuta in ka yi ta in ka ci abu mara kyau yanzu na ana son ka yi ta to balanta na ubanta kashi da kuma a ce mutum ya rika tura zakarin sa ana wani in ban da aikin shedan da shedan ne ya yi abin sha'awa a ciki to musulmi su ji tsoron Allah duk irin waɗannan su ne suka tattaru suka haɗu bala'in ba gwada guda ɗaya muke yi ba iri duk bala'i guda ɗaya da mutanen da suka gabace mu suka yi aka halaka su yanzu ba kawai da ba a yi shi bala'o'in daban-daban zinace an ce a yi ta luwaɗi ne an ce a yi shi tauye ma'auni ne an ce a yi shi zalunci ne an ce a yi shi karya ce an ce a yi ta yaudara ce an ce a yi ta cin amana ne an ce a yi ta annanimanci ne an ce a yi ta yi da wani an ce a yi shi ka shiga ko'ina balantana ka fada kasuwa to bala'in mai ya fi ƙarfi kasuwanci mu kakaf in ban da wanda Allah ya tsare wallahi kan haram ake guda ne duka kasuwancin yanzu ba bala'i ba me Ubangiji ya ce mana dangane da bashi da ruwa. Faganu da harbin min ko min Allah. Masu cin bashi da ruwa, ku sani Ubangiji ya ce wani yaƙi na nan tafe da ku da shi, waye zai yaƙi da Allah. To yau yau kuɗi da aka zo aka sanya mu cikin wani hali in ka je banki, ƙiri-ƙiri za a ce dubu goma za a baka dubu takwas. menene wannan riba ce ba shi da kuma hankalin su kwance kuma dan musulmi ne ba dan musulmi shi ke aikata wannan abu ko ko in ka samu kai su ma ka zo ka sai haka to ba wai ka je kai canji ba hatta kuɗi da za ka saya misali kana da wani hidima za ka sababbin kuɗi ka yi manne to ka sai ɗari ka sai rafa ta kuɗi misali yar ɗari wadda take naira ɗari ɗari ne ai dubu ne ciki ko to sai ka sai ta- ka sai ta dubu da ɗari ɗaya to ko da kwabo ɗaya ne ka sai ta ta zama ɗan bashi da wanda ya karɓa da wanda ya baya duk Allah ya ya ya ya ya ce ya ce ya ce da Allah ina ne ba yin wannan sau nawa ake yin ta kullum to da haka bala'i sai dai sai dai gyaran Allah kawai sai dai in ya so ya dauke shi dan falalar waɗansu walau la bi fa'ul lahi nasa ba a zama libadin to da an gama duk abin da za a yi to ga shi abun ya kai tura an fi ninkin ninkin masu istighfari yawa sai sa bala'i roƙon Allah ake roƙon Allah ake amma sai ka maka Allah bai karɓa to masu saban Allah ne sun ninka sun ninka sun ninka ga wannan ba saban Allah suna roƙon Allah ba san ne duk abin da kaji Allah yana ba mu labari na a tauni tsakuwa ne in ji ba haushi dan me dan mutum ya san yana yi ya bari in ya san wani dan uwana shi na yi ya hana shi Allah ya kiyaye ban takaici ma ban takaici waye a ce miki ya ce wai zai sadu da matar shi ta ta dubara iya kabbala iya kai rashin kunya karshen rashin kunya ga Allah ke ta ya baka halal ba halal ka nema ba ya baka ita gaban ta yace ka amfani da ta a ka yace kai sai ta dubara za ka sadu in ma baka ji wata yadda ba za ka sake ta ana samun ƙara irin waɗannan namiji a ce yayi luwaki da matar shi ka ta iya ta tsageren shi ga Allah ke da namiji da sai a ce larura ce kuɗa ne ka so to mata ka ce ba matan wani ba kuma ce ke luwaɗi da ita la ya tsare la ya shirye su sai ce ya kaumi ya ku mutane na ha'ula ibana waɗannan ‘ya'ya da kuke gani ba na ci ‘ya'yana ne mata ba na kowa ba ne wata zauwi juhunan ku zo ku neme su aure in ba ku kunna auren waɗannan ‘ya'yana mata a tsaharu na ku shi ya tsarki a gare ku fatta kula ku ji tsoron Allah wala ta kudun kada ku kunyata ni fi bai fi cikin baki na alaysa minkum rajulun rasulun shin ba za a samu mutumin kirki shiryayye ba cikin ku ya amar zai rika umarni bil ma'ruf da abu mai kyau wayana ha yana hani ga anan munkari abin ki قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد kalu amsa da suka gaya masa da kada nan ai ka sani tun ba yau ba malana fi binatika min haqqi ba mu da wata sha'awa ba mu da wata bukata ga yayanka ai mun ga su da muna so da bamu ne mene su ba wayanaka ai kai kai wayanaka kai lutu la ta'lam ka san ma nuri da abin da muke nufi ai mun itiyani rijali bukatun mu kawai saduwa da maza قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد Kala sai Lutu ya ce, Lau an nari bikin kuwatan wallahi da ina da ƙarfin da zan yaƙe ku, awo da na yaƙe ku wallahi. To tun da babu da shi, au awi ko in taro ina da kuɗin, yadda ina da waɗansu dangi, masalidin masu ƙarfi, ai a shiratin dangi, a shiratin dangi, kan ni da za ta taimake ni ga yaƙaku, wallahi na baɗar su bikin, da na cafke ku. sannan ma ra'atul mala'ikatu yayin da mala'iku suka ga zalika tashin hankalin lutu da inda abin da irin abin da ke gudana tsakanin su da mutanen sa sai suka ce قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر لأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب kalu sai su lutu yan aike na mala'iku kenan suka ce ya lutu lutu kwantar da hankalinka inna rusulu rabbika ai mu ba mutane bane yan aikan ubangijin ka ne lan yasulu ilaika bisun ba abin da za su iya maka ba wata cuta da za ta rame ka kale su ban mu da su sai su shigo sai masa su shigo da ke to na yi na yi da ku na yi na to ga ku ga sunan to wa zai fara wa zai fara wane wane a wane kaza ai shi ne kaza bismillah yana zuwa sai jibrilu zai kwata mai mari sai rufe ta koma irin allo kamar gaban allo an gama da wannan wannan ya shigo a kwata jibrilu daura mai mari sai rufe ta shani ba gurbin ido ba tudun hanci ba bai duka haka aka aka gaba da wannan wannan lokaci su aka fa su su waɗannan su ne mala'iku suka fara kari da su ba su da halaka kai dai nudu abin da muke mulka da shi ka tafi da daddare da halaka da iyalinka ai daifatin jama'a ne nan mina laili a wani yanki da dare to in kun fita ba wala yanki sun muku hari kada wanda ya kuskure ya waigo kar wanda ya kuskure cikin ku ya waigo ne na yara dan kai ya ga azima ba girman ma yanzu ne bin abin da yake saukawa mutanen su in lamru a cika in banda matarka da rashi in an yi rafa kenan in an yi nasu ba in lamura duka in ba matakka ba sirrar in an yi rafa kenan ita kan kaga nan in ba matakka ba badalin min ahadin kenan min ahadin to wa fi qira'ati wa qira'a bin nasbi in lamra ataka istisna'an togewa ce za ku fitar da daddare amma ban da matarka min al'ali daga iyalin nan fala ta sirbi a kakka ta sirbi ita innahu sha'anin yadda yake ma a sabon duk abin da ya same su musiba zai same ka wakila aka ce lam ya kharuj biha bai fita da ita ba wakila aka ce a kharaja ta ta taji su amma ana tafe falsafar da ta ji suna rugurugurugu da abubuwa dai na alamar wani musiba ta sauka sai ta waiga bakalar sai tana da tana waiga ta ga ana sako duwatsu sai ta kama kiran wa kauma ya mutane na ya mutane na tana wannan ba za a hajjaru sai rana ta dutse ya zo mata bakatala ya kashe ta wasa alahun to sai shi lutu ya tambaye su an wakata halakin yasu za a halakar da mutanen ne ya ku yan aikin Allah fakalu sai suka ce inna mau'ida humus subh lokacin hala alkawalin lokacin alkawalin lokacin alkawalin halaka su da asbai fakala sai lude ce uridu ajra kash ai na so a ce kasa kai asba uridu ajalan min dalika na ta san abin da yafi gaugawa akan haka kalu sai suka ce mata haba haba haba ludu ka tuna tun dole ka tuna kake so alayyarsa su mu suka rin wai ba yau a sun gaya kuri a su ba zuwa yau ce ne ai kamar ta zo ne
فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فلما جاء أمرنا عند لمرم يزو مسجد لكن لهلك كاسو جعلنا في مكسن عليها كمن غرين ناسو سافلها يقوم كسا da an rafa a jibrilu jibrilu ya daga ta ila samai sai da ya nuna mu ta bakin hausa sai da yara sai da ya nuna mu Allah ya daga ta zuwa sama wa kada ya kare da ita makalubatin juyin waina ila al-ardi zuwa kasa wa amtarna sannan muka dinga masu ruwan hijaratan wa amtarna wa amtarna alaiha hijaratan muka dinga ruwan duwatsu a wannan gari na su min min sijili na da fashin yanku daga wuta ake mulmulo yankun a kawo musu mandodin mai bin juna.
Mandodin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min az-zalimin biba'in.
Muka yi tajifa su muka yi tajifa su radin sijilin mandodin daga wato dafaffen yamfu mai bin juna musawwamatan kuma kowace ai mu'lamata an sa mata alama an sanya alama alaiha kan alaiha an sa mata alama alaiha ismu man yurmata duk wanda za a sa za a jefa da ita an sa wannan tsakuwa tawana ce wannan tsakuwa tawanta ce wannan tsakuwa tawana ne kowane da suna ko ba ta kuskure ga wanda aka aiki ta gare shi abin sanya ma alama ce inda rabbika wajen ubangijinka ai na wa ma hiya duwatsun nan au biladin ko ko garin su bai zama mina zaliba idin mai nisa mina zalimi daga azalimai ali makata mutanen makka آتى لصلاة الفاتي